إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke mulkar kada a birnin da magaramin jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga wata na zulqa'ada hijira shekara uku, wanda ya dace da takwas ga watan shida biyu. yau sha Allah za mu darasi na tara cikin littafin motsa ta imam malik rahimahullah darasi na 99 kuma sai gomi ya tara da tara za mu tashi siyamu yomi arafa nanu na hadisi na wani ba قال مالك وقرمت آه بيان اللي بعد جسي بني بقى magana malik ce zai kawo ko ƙala malikun fi rajulun jahila fa ba da bi sa'i ko bai na safa wani mara ko da dubu da ko na muka tsaya ko to kenan cikon bayani ne na hadisi na cewa na sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala min as-safa wal marwa masha hatta idza sabbat qadamahu bi badn wadi sa'a hatta yukhruj minhu ƙarshen wannan ruwaya ta jabir bin abdullah wanda yake ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sabo daga safa ko marwa iya tahiya kamar yadda ta yi da kullum shi ta sa'a a mashaci iya tahiya ko daga safa ya gangaro ko daga marwa tahiya yake haka hatta idan sabbata kadamahu fi badin wadi sai lokacin da kawon suka shiga cikin wannan kwari daga nan sa'a ya gudu gudu hatta ya kuru jiminu hayyauta daga wannan kwari sun ga bayani wannan kwari a dani lokacin wurin iya ba a mai wani aiki ba kwari ne gangare ne daga wannan tudun zuwa wannan tudun yanzu kuwa ya je kwarin alama ake sawa ta tsanwar wuta daga wurin kwarin na da an ɗauki metar nau ne tsawon shi ya sama alama ko kana sama ko kana ƙasar da abin hawa hawa ne wurin su a yi tafa da marwa kenan inda kake za a samu alama an ka zo daidai wurin tsanwa an ka tsanwar wuta kenan ka zo wurin gudu-gudu an ka wuce ta kuma ya ka tsaya a zuwa haka a zauwa haka wannan shi ne maganar to ƙarshen wannan hadisi ne sai ya ce ƙada malikun fi rajulun fa bada bisai bai na safa da marwa abin an zubin bai an wa malika ya magana ko hukumcin mutumin da ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa abala an yi kufi bilbet kayan tawafi kudin da ya zo ya je fara sa'ayi bai yi tawafi ba ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa ƙal malaka ce da ya rije falle tuf bilbet sun mali ya sa'abin safa da marwa ya ce abinda za a yi zai komo ya yi tawafi tukon bayan tawafi da ya sa a yi tsakanin safa da marwa dole tartiba ke bayan tawafi ya kasance safa da marwa yace wa in jahila zalika hatta yakhruju min makkah wa yastab'id an wa bai san ba da haka yaje sa'ayi tukun yazo ya tawafin shi kama hanya har yayi nisa da makka to fa innahu yarju ila makkah fa yatufu bil bayt wa yas'a bayna as-safa wal marwa yace ko da yayi nisa dole ya komo dan bi tuka ake shi ba zai komo maka ya yi tawafi sabu tukun ya sa a yi tsakanin safa da marwa wa in kana a sabon nisa an har a wannan ɗan lokaci ya yi je wajen iyalan shi sai ya tuna wa gaya mai ga yadda yi ba to ko da ya ji wajen iyalansa raja'a zai dawo fatafa bayan bilbai wasa bayan safa wal marwa zai dawo ya yi tsawafin dai ya yi sa'ayin tsakanin safa da marwa hatta tuma ma baqiya alaihi tilka da umara ya cika abin da yake kan shi na aikin wannan umara sun ma'alai umaratun umara wal hadu zai sake wata umara nan imam arziki ce tun da ya fara ƙa'ida ta fatim hajjar ƙulƙulun gwazulillah cika aikin dole ya cika ta ya zo ya cika ta amma ba ta yi ba sai ya sake wata umara kan bacin wannan kuma ya ba da hadaya sai ya sake wata umara kan bacin wancan kuma zai hadaya da zai wancan kuskure ne haka imam arziki rahimahullah ya hudu kan wannan mas'ala ta barin fara sa'ayi ka wafi dabi ba kuma ko da kayan ta dole ka dawo in a tsakanin dawo ta ka kai an yi ka tarin kajojin iyalanka da su zuwa wajen iyalai na ɓata aikin haji ke shi ta cike don za ka dawo duk da hajjin ta ɓaci sai ka cika wannan umara wadda take ta ɓacin kuma daga baya ka zo ka sake wata umara da banka mutum ta wannan shi ne abinda imam malik ya yi bayani kan wannan masala sai siyamu yawmi arafa maganar azumi na ranar arafa me matsayin wannan azumi a wanda ana magana wanda yake aikin haji ai daman azumi ba wani saɓani kowa san da shi da fadalar shi ta kafara shekara biyu shekara da ta wuce da shekara mai zuwa azumin ranar arafa na ashura da yake kafara ta shekara guda shi na arfa kafara shekara biyu ce to ba magana ba ce ba zai kawo magana ba don magana azumin bane ba a matsa'alar wanda yake ginin arfa ga azumi mai falala kuma kai kana hidin arfa shi ne zai wani magana kamar masa حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناس تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو سائل وقال بعضهم ليس بسائل فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشل أبن لك وانا رواية عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس أم الفضل بنت حكيم وعبد الله ولا عبد الله بن عباس take ba da labari anna nasan tamaro inda yau ma'aru tana yi da marfa a wurinta sai aka samu jayayya gardama tsakanin alhazai masu aiki gidan marfa jayayya ta mece ce ta sisiyar musulman azumin musulman ke manzan ala ne na azumi ko biyu akan azumin musulman sarasar a yi da marfa فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم وزكا ce ya azumi su suka bai azumi suka aka samu gadama iyaye ko bai ne take haji shi ta farko ba da bai haji ba ita ce ko ta karshe ne kenan ana ga an san fadar azumi arfa to annabi yana azumi ko bai azumi ina abu da ku duna ku kenan tattauna wuce to sai hikima ta mata masu hankali yanzu ya za a gano ya azumi an kasa zuwa a tambaye shi iyaye ko bai sai ta yi wata hikima sai ba a zata ne bi kada da bari sai ta aika mai dan zamu ce makayi ya ka ta madara sai ta aika a kai mishi ai kun gani yanzu tun dama kowa yana ganin shi a sama yake da a saman dabba yake sama abu dabba shi yake kenan a mai mai wannan dan dan kwano na madara a gani kurum ta aika mishi dan kwano na madara ko waqifun ala ba'iri iya tsaye kenan akan rabu shi kenan iya tsaye shi kuma ya sanar kina saman shi ya ga fashe ya sha fashe ne ba ya sha magana wa ta kare ba kaga ba ba magana magana ma kare har mun ki magana sun shi mata mata sai ga mata ba su mota ana ta yayi ana ta rigima kare ta kun ga ga abzan sun ji gurin shi na suke magana cewa wasu rayoyi wanda suka aibanta mata kwarai ta shawarun khalifin wa khalifu wannan mana kuma shawara amma ka amma fakru shawaran ba ta da yawa ta kawo a da sai mawdu'i cikin da yi ana albani ya karo da dama masu aibanta mata ko hankalin mata gaba daya alhali ba su da ingancin taurori magana da ake yi aike maganar mata bangana da aka ce namiji ya nisa hankali wannan akwai abu da tsawon da sai namiji da mu yayi mata to amma wannan ana maganar jinsi maganar jinsi daban da maganar ayyukin kaza daban yi maganar jinsi jinsin maza ya yi jinsin mata hankali akan samu ta ce ta yi wani namiji hankali ta kone ɓangare kuma ta ce na kwasa kusa ganin maganin kamar kun baiwa wata kenan ganin da aka gaji a ba na maganin jinsin maza maza jinsin su yi hankali a kan yanzu mata amma ba don ba da samun mutum ne hankali a cikin maza wanda zai tafi namiji tabbas ya tabbata kuma ɗaya wancan magana ma'anarta daban wancan ana magana jinsin maza ya jinsin mata hankali da ya kawo cewa mata kusan mata hankali kun duka mace ya sa mata mace ta yi wata masan hankali kuma ta ce magana kenan kaga nan mace ce san tara abu kamar tara sauta haka hankali ba babban abu da yau kanon duniya ba ta mance shi ba masala ta hudaybiya lokacin da aka kare sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam an san dai abin da ya wakala a Hudaybiya abin da aka dai na abin da manzon sallallahu alaihi bayani wasu abai abin da musu dadi ba an zo warware harami da aka dauko daga Makka daga Madina harami na Umra da aka zo shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya su ya kare an hana su shiga Makka dole su gudu harami koma gida a Hebadi wani abin ya musu yi wani mutum ya sa harami da ake umara ya warware bayan sallallahu alaihi wasallama ya ce a makka a madina ya yi mulki an gwada mai za su shigo makka suna wasu na aski wasu na tsaye za a shigo a yi tawafi a koma yanzu kun mu zo bakin makka ga mu ga makka gab da harbi mu koma babu baban umra wani abin ya wa musulmi yau kwarai domin shi a tarihi ma halin ɗabi'ar dillala ce ƙwarishawa da shika da suke yi a ɗabi'ar al'adarsa mata al'adar shari'a ba sa hana mutum shiga maka ba sa tunkarar mai shiga harami ko dabba ko ɓarawo da bai kama dabba da ta ne harami amma wani abu sabuwar zuwa an ɗauko niyya an ɗauko harami an zo bakin gab sun ce kuma ba mu gani shiga kuma nasu da alaihi sallam ya amince wanda har shi ne musu umar bin khattab shi ma tafiya ta adam abin ya mai ciwo ya mai zai ya zo ya rasulullah ya rasu ya rasulullah ba kai ba ka ce kayan mawaniki ga munan za mu zo mu yi ɗawa fi rauzu maka wasu na aiki wasu na sese yau shi zama da wani kaskancin mai zai wani kaskancin cin adin ya rasu ba ba ka gama na kauce na gama ba kana ya ce umar na shi maka bana ya ce za ka shigo maka kuma kai tawa fi kasa umar kuma gehe can cikin iski abubakar sadiq umar a wurin bai nan suke magana da umar ya suka wurin suka ce yanzu a wurin suka ce a ko ma mu zala ya ce ita mu ba za mu zo mu yi tsawa fi kamar sa ayi duka wannan mai aiki wannan ne kuma zo mu koma ba shi ce ya mulki ba kai ko zan koma ku abubakar ya ce ya ce maka bana abubakar bai na kan ya ce maka bana ya ce a ya ce kasa abin da ya maka tabbas za ka zo umar bai na naka yi amma yadda ta bai kamar shi haka abubakar ya mishi to wani abin kenan lokacin da aka kare yanzu kenan me za a yi duwan da ya zo wannan hadaya da aka zauta dole a soke wannan hadaya a warware harami a kowane gida wanda na cewa masu musulmi kowa soke da kurshi salama a soke nan kuma abin da ya kudu suke shuru kowa ya kasa zuwa su suka ɗan damu maza ya lura da su abin da su yi ba su gima wani da gawa maza ya shiga cikin hemar shi suke umar salama ina magana mace ce ya ce mata kin ya ce abin da mutane da suka yi ko ce me ya ce sun yi tauri su yi jinkirin soke da buru su a da su ba na ce soke ce mace abin da za ka yi musu ka wuta kwanan ka wuta ka kowa magana ta bai shawarar ka wata ka kowa shawara haka kowa magana ka je har su ki taka a gaban su kuma shi ke haka ya mutu ya mutu kun da ya suka tashi kuma to za a gaya har ba ya riga riga kuma ya gaya barka ko kun shi ya su layi ba ka ka ga mutum da shawara magana kina ta kace akan samu mace mai hankali ta wani namiji amma a jumlace jinsin maza ya fi jinsin mata hankali to kenan yanzu nan ka kan samu wuta mun fadar da ba da wuta game da gardama da ake yana azumi bai azumi ga shi a gaban kowa kuma ya samu ya sha an kare shine kenan abin da yake ruwaya sun an kun fadar ta haris tace anna nasan tamaru inda hayu ma'ar mutane sun yi jayayya ko gardama a wajen ta a ranar arfa fi siyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال بعضهم هو سائل وسكت شيء يا أزمي وقال بعضهم اسم سائل وقت أكبي أزمي فأرسلت إليه بقلح لبن يتأتى مشدا أم كاي نا مدرا وهو واقف على بعيره هي إيه أكن رقمش أهير مرفا فشرب يشاور nan za mu kace kenan nan nan mai doga ran Malik kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba azumi a ranar Arfa dan yana filin arfa duk da fadada da marfa amma bai yi shi ba na san dalili saboda rana ce ta ibada ta kaskantar da kai zai sa rauni a jiki annabi zai yi ba fadada shi sai wa haddasa ni an malik kuma wannan ruwa da makaranta tabbas ta tabbata da bukhari ma kawo muslim ya kawo ta وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن قاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتوها ولقد رأيتوها عشية عشية عرفة يدفع الإمام ثم يقف ثم تقف الناس ثم تقف حتى حتى بيد حتى يبيض يبيض ما بينه وبين الناس من العرب ثم تدعو بشراب فتفطر ثم تقف أنا أقول ثم تقف أنا أقول ta ce ba ya mace ko? ta ce nuna ya sa kuskure ne to abinda yake wannan ruwa ya zama ganin zai kuma aisha da tsirana ita kanar ta sunan arfa tana azumin rana arfa ita ta yi azumin rana arfa kala kasu mana dan wanda ya dan muhammadu dan muhammadu bin abin abubakar kenan kasim ya ce wal qadar aytuwa ashe ta arfa ni na ga aisha a wunin arfa يدفع الإمام ثم تقف هذا يبيد ما بينها وبين الناس liman mana magariba ta yi ai da ma'arfa liman iya hutawa daidai fada wa rana rana tana ba hutawa daga dama arfa yanzu liya ma ke kan bariyar don masu kafa hutawa sai a riya aka bada ba yi hutawa ba a buɗe bariyar da ke hutawa daga arfa sai ranar ta hwada to ga ranar ta hwada ake kaɗawa a huto daga arfa a muzdalifa to ta ce ya ce ya ga aisha a ranar arfa lokacin da liman iya kaɗauwa iya hutawa daga arfa su mata kife sai ta tsaya a baya batta bin liman hata yabiyar kuma bayan abin nasu har sai tsakanin ita da mutane kenan an tahi an ta rage ba mutane kenan an tahi na mana ɗaya daga ƙasa ba takwa mutane ba mutane kenan an tahi an barka shi amurka ya masu tsakanin da mutane ya hori mana hori da babu mutane a wurin kina samu spas lead a samu wuri ba komi kina idan aka samu wuri ba komi sun mata da bishira ya aka mata lokacin nan abin shanta mana za ta yi za ta yi buɗe baki a nan take buɗe baki a hilan harfa tukon ta kama hanya zuwa musulmi wannan shi ne yawan maganar matsalar hadisi makufi da marfu zaman ji da nan sanar sarama bai yi ba na me wasu na ga cewa bai yi ba amma ya hana yana ke babu hani cewa kanku amma menene yake rishin yin don haka yi ku suka yi kama kanan manzana yana barin abu don sauƙaƙa wa al'umma to amma shi ne a wata ruwaya na gari ibn abdulbar ke cewa abdullahi bin umar yake cewa shi ya haji tare da manzana sallar salama ya yi da abubakar ya ce ya yi da umar ya yi da usman duka kowane ce ba mai azumi a hinin alfa da ce da haka ce nima ba zai ba gaskiyar magana wadda ta yi abinda yake magana tabbatatta abinda ko ya nusa da salama bai azumi rana alfakura shi magana mai karfi kan haka matai a sama mai tawilinta mai dalilinta amma dai kamar sallar salama shi bai yi ba na na magana wanda yake hirin alfa yanzu wannan matsala da yanzu kenan ta azumi ranar arfa za mu ga hikima ta malamai masu ilimi da kan zai mamali yanzu muna magana ta yanar arfa annabi ya yi yanzu zai ga maka matsala ta wanda annan sama ya yi magana a kan hani a wasu kwanaki su ne kaya babu da ana ko hani na yamna ya kama ka wannan ruwa ya kama ka babu yanzu zai babu daban ma ja fi siyar a yamina na abin da ya zo na magana azumi a kwanakin mina shi rumun jina arfa kuma manzala bai a manzala kun biya zai shi kenan ba magana sai kan kuyi amma shi ne ba shi ke karkashin bai hana ba aka samu kenan wasu daga cikin akwai aisha suka yi azumi ranar arfa na matan fadalar don babu hanyar karara to amma shi wannan wani ya ce haddasa mai haya an malik an abin nazar mawala umar bin ubaidillah an suleiman bin yasar أن هنا الوادي إذا تبدأ إذا تبص تبدأ إذا سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام أيام منى ita wannan ruwaya cewa abinda yake cikinta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana azumi a rana na ka ce azumi na ranar mina na kwanakin mina annaba hana da samun hana wani kawai hana ya zo manzo Allah ya hana azumin kwanakin mina yau kwanakin mina kwanaki uku ba zana kwanaki uku ya ta yamma da shari kenan a wannan kwanaki na mina annaba hana azumi a ciki kuma wannan ba sai ba a can ma mina da ana gama wanda suke mina wanda yake wanda biye ba wanda yake da hadaya bai da abin yanka ana ga akwai rangon ma azumi gare shi wanda yake cikin wancan gare amma kenan amma kwanaki mina ba kwanaki bane mana azumi ba su da biya ka حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منه يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله كاجي نصر كان يأكل عبد الله بن حذافة aikin aikin hajjin shi ma'ana a rana a hilin arfa a hilin mina a cikin mina yana kewayawa yana shaida iya sanarwa cewa manzana sallar sanama ya ce kwanakin mina kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah kurin a mori a jidai a cikin haka an yi layan ci nama ya daya a ci nama kurin a tattauna kurin a ambatan amanatin ambatan Allah da kina ci da sha ne kurin da ambatan Allah kinan ba magana ta azumi a wannan kwanaki rana ce lokacin sallah ne na hinan na ilimina kina ana annabi ya magana can ya hana nan kuma ya umarni a ci a sha kuma a gaya musu yau kwanaki kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah kurin وتوانا وتائبتا وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وانا يقرأ كاوتا مغانا شأن صلى الله عليه وسلم يا هنا أزم قوانكي قدابيو قوانكينا rassalla ta azumi da rassalla layya duka wannan ba a yin azumi a cikinsu me yake alaƙa da mina a nan magana yau mun adha sai daga cikin kwanaki na mina na ayyamin tashari su kwanaki uku ne bayan sallah suna ayyamin tashari nan faida kawunan ruwayar ta sa maka a ranar sallah ranar sallar layya ba azumi a ciki ita kuma ya an dawo daga muzulufa ne a an zo mina a nan ake zama a yi sansani a ji a yi jiwa a dawo ko a ji a yi kawafin fata a dawo da mina na ce koma kuma kwanaki a koma zama a mina ran sallah ta layya to a ran nan kima da annabi ya hana azumi a ranar sallah ko a ina kake ma wannan ruwa musulma ta wata وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن ابي مره مولى ام هاني اخت عقيل بن ابي طالب عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص انه اخبره انه دخل على ابي عمرو بن عاص فوجده ياكل قال فدعاني قال فقلت له اني سائل فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن قال مالك هي أيام التشريق magana kenan shi nan abdullahi bin amur bin asu ke bada labarin cewa ya shiga wajen baban shi ya shiga baban shi ya ce fawaje da wuya a kudu ya san baban nashi iyacin abinci a ranar a cikin kwanaki da wani ya ce fada'ani sai baban na ya kira wani faƙaƙa ya ce faƙultu ya ce mishi kamar ya zo mutu abinci faƙultu lau inni santa ni azumi nake ya ce mishi faƙal hajji na ayyamun da ci na hana rasu da ramar siya mishi wa'in nan kwanakin su ne kwanakin da zan zan sada sani hana mu azumi a cikin sai manzo Allah ya hana mu azumi a cikin wa'in nan kwanakin kuma wa amarna bi fitrihi ya mana umarnin cin abinci a cikin su to nan mu ba mu ce kuma ta wannan kwanakin bai ce ba wata rana ce na shigo ko ba ba magana kun da ce na shigo wajen babana na same shi iya can abinci ya ce in zo na ce a'a ni azumi nake kun sai ce mu innan kwanakin kashi nake magana ya san su kwanaki ne shi magana san ko ne amma mun ba ba ga mu kwanaki ne ba aka ayyana ba to nan imam malik kamar ma fassara wannan abin ya wakana ne yace wannan sunan ayyamu tashri a sunan wannan abin ya wakana tsakanin amr ibn asba ba shi abdullahi ibn amr ibn asba da abdullahi da amr ibn asba tsakanin su da uba kenan abin ya wakana a ayyamu tashri shine kuran kamar fassara hadisin ce da ya gabata imam malik rahimahullah yayi kenan kwanakin ayyamu tashri manzon sallallahu alaihi wasallam yayi halin azumi a cikin su kuma yayi umarnin ma a cikin kenan ba magana azumi a cikinsu sai ma yi juzu min alhadi me ya kamata mana me ake yankawa a hadaya abinda ake yankawa a hadaya حدثني يحيى عن مالك عن نافي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة وأن الرواية ترى كانت تدم وتمسألة شيخ مزانا صلى الله عليه وسلم يا أيكا يا بعد هدايا تراكمي يا يا هدايا راكمي راكم أبو جهل بن هشام a haji ne ko a umara nan ya shakka ko imam malik kan aure ɗaya ne to abin da yake tabbatarwa akwai wata abu dawud ya kawo abu dawud cewa a umara ne kuma abin gidi ba abin tarihin haka ne a umara ce ta udubiya me ne yawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ai an san lokacin da aka yi badar abu jara ce mutu abu jara za ka ce aka ajiyar abu jahal kuma an kama ganima ta qurayshawa to cikin ganima da aka raba abu jahal da rabumin shi annabi annabi annabi ya rike rabumin shi fir'aun hada lumma fir'aun lumma raƙumin shi annabi ya rike shi rabuwar da abuja da ke kuma ce rabuwar da sananne na abuja da kowa sai shi ya share shi ya yi shaƙe da wata zai da wata azuwa ta kaga hanci sananne da mutum da kai kure shawa sun sa rabuwar abuja ba rabuwar manya ne a wajen su a ce zama manzana zama dan ya bakanta musu ne ya kawai da izza musulunci kansu aka su rabuwar nan ya za a hadiya da shi annabi ya zo da shi rabuwar abuja ne sai aka ji an san shi rabuwar abuja ne gashi ya zo a hadiya da shi nan rabuwar ne da isa ce ne wanda an san abin da ya wakana a umara ta hudabiya kuma dai an yanka shi a nan duk da ba a yi umara ba amma an soke eh umara ce ba a yi ba amma an soke dabbobin a nan a nan aka yanka su a umara ce umara ta hudabiya wanda ba su mafi musu ba su koma yanzu zai kama ta magana kanin raƙumi a cikin hadaya magana salar dalma ya zo da raƙumi hada na hada cikin akwai raƙumin raƙumin abu jihar a nan aka yanka aka hadaya da shi yau shekara wajen nawa tsakanin abin shekara wajen zaka ce hudu da abin annabi ya nuna kuma tun bada bada shekara da biyu ce ba da biyu shekara da shida ce mara kuma yana annabi ya ce da shi a zo a yi a yi umarar da shi aka hada da shi ba sai wannan ruwa ya ta tabbata da sai tabbatacciya tabbata shi wa haddathani an malik an abi zinad an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله, وآله, وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها وين في الثانية أو في الثالثة نعم مسألة شذيك أو مسألة amfani ko hawan dabba ta hadaya don da an san abin na saraka za ka gabatar shi da Allah subhanahu wata'ala abin suke gani tun da wani abu ne na Allah ka gina makaka kamata mutum ce ya amfani da saraka shi sai suke kyamar amfani da ita ko shan dudu ko hawa suke kamar aibu ne kan hawa hadayarka shi ne suka zo kirmanzana sallallahu alaihi ya ga wani mutum iya kora kenan iya tahe da wata damce taguwa ko raƙuma sai na tafi irkaba kai wani hawan hawan na kai ya kawa kana kada tura karba abin hawa ya ce ya rasu da na badana sai da taguwa ce ta migiri badana kenan ta yankawa ce a jin marawa badana ta ce da na ce rikin shi irkaba hawa a ce maka ana yi da mai hasu dusu hawa a ce maka hawa a kan da ya ce wailaka kalmar wailaka kalmar ce asali ta addu'a ta kama da Allah za mu ce halaka ko abu amma abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwa ta cikin sai musulun iya dan akwai sanin kalmomin annabi zai ci kakarin mullah ko ya magana rantsuwa ko ya magana la'anta ya yi ƙarfin sabon kaza a nijira mai la'anta ya mai kaza magana mara kyau sai da manta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata ƙa'ida wani tsakanin shi da Allah ko da shi ake sakai ko ruwa cikin sai musulun wanda ya ma wani sabi haka tattara sun da ya ce a abin da zana ce ni ya ce na wa ubangiji na sharaɗin cikin sabitu na ma ubangiji na sharaɗin ya ce ya Allah ni mutum ne irin sauran ɗiyan adam ina hushi ina yarda in hushi ya ce yakan cikin hushi in zagi wani ko in la'anci wani cikin musulmi ya ce ya Allah duk wanda na zaga ko na la'anta cikin hushi zan zan ci gaba gaba magana duk wanda eh duk wanda na la'anta cikin kushi ya Allah ka sanya wannan la'anta tawa rahama gare shi an ce wanda ta haka ne daga mu za ya wuce a ci wani ma zai musulmi ne kuma mu imani ba ka an an ne ba wannan zagin wannan la'anta rahama ce wajen shi ba aibu ne ba aibu ba la'anta ba ce ta aibu ya ce wai lak wata katalin mulla a talu katalin mulla sun kashe kalmar ta la'anta duwana abu za ta yi zama to rahama ce ma ga wanda annabi yawa haka ne kin ya mai kalma ta mai zahi sun ya riga ya ga ubangiji kuma allah ya riga ya ce ta haka dunan kiran dana zai nuna wata baka magana ko la'anta ga ɗaya cikin musulmi wanda ya zaka mutum shi rahama ke shi dai ana al-muhim annabi sallallahu ya halatta hawan dabba ta hadaya ko amwani da ita duka babu lahin komi don hadaya ta biya da hauta wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar annahu kana yara abdullah ibn umar yuhdi fil hajj badanatayn badanatayn wa fil umrah wa fil umrah badanatan badana قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن حسين وكان فيها منزله قال ولقد رأيته لعنتي لبت بدنته حتى خرجت الحربة من تحتها من تحت كتفها كتفها nan wata mas'ala ce ruwa da Imam Malik zai kawo nan ta shi Abdullah bin Dinar ke cewa ya ga Abdullah bin Umar Yahudi fil hajji na hadaya a aikin haji nan ya kawo taguwa biyu ko badantai badantai da biyu mana ba hudu kiran ba kamar yadda takararin abin nan tabbatar da biyu a hajji biyu biyu ke zawar su a umara ma biyu a umara kuma ɗaya ɗaya ke zawar su kiran ta kan a hajji biyu za biyu biyu ke zawar hajji in yi umara amma ɗaya ke yankawa kan a hajji biyu yake yankawa a umara yanka ɗaya to nan ya ce wannan zawar da yake ya ne ya ce yake isa ga maka ya ma da iyayen kasu ya ce wa ra'aitu fil umarati yanharu badanatan wa qayyam naga iya soke taguwar shi Allah Umar tana tsaye fi da Khalid bin Usayd a gidan Khalid bin Usayd kuma dama anan ne dama musafi gidan Khalid bin Usayd kin to kana fiya manzilu وقالوا لقد رأيته تعالى في اللبة بدنتي حتى خرج الهوة من ذلك تفيها يتي باين تنا تنتين يتي إنا قال لغة تنتي لبة وانا يكي ناكي وانا لبة لكن تهوسا وانا ولد أكي سوكا أكشي لكا كو to wannan tsara wannan soke da kai da zai da buga ta jini na kado wurin da masoka ta da kuma sai a daidai nan ya soka mata sai amma da ya soka mata har bakin sai to so ka hada ke na ƙari da ƙarfi ƙarfi sai ta wato da ka faɗa ke raƙumar ke na ƙari kawo shi na ta a nan asalin yanka raƙumi a tsaye ke yanka shi a riƙe a ƙarfi kawo a sunna haka ke musu haka manzan da ke a tsaye ake ƙarfi kawo ɗaya sannan ka ce wani wata junubuwa kwakwalwa na kenan wani a kenan a tsaye ke yankacin ta hali kenan tabbacin yayin gudu ya ya shi wato da jib sai faɗa gudu shi kenan ga haɗu kenan an san ya mutu ya ƙare a tsaye a sanar da yake ba su kuna kimsu asalin yankan da gudu da sunna a tsaye ake ɗari mai kawa kafin sai a bar shi a tsaye haka ana sokewa daga ya faɗa gudu mara buk shi kenan ya ida su ta haka na ga kenan ya soke raƙumin shi a wannan lakata ta wannan kowa ta abubuwa kuma حتى خرج الحربة من ذلك تفيها هل كبير تلقى karkashin kafada kenan ta wuto tana ta gini da nan da kenan maganar saukewa a tsaye sama gama har maganar tana kallon alƙibla sai ta wannan waya wata mata ta inda ta kuma wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an umar bin abd aziz ahada jamalan fi hajjin a umara magana je kuna nau'in shi ba umar ibn al-aziz na ta halifa na hudu bayan umar an ce bayan usman da bayan ali shine halifa da suna da yan sanin abin da ya shahara na adalci shi na abin da ya wakana na shi dai to umar ibn al-aziz shi ma ya zo da hadaya ta raƙumi hajji ne ko umara ce kenan akwai ne yana iya zawa har iya ka raƙumi ka hadaya duk da mutum ya san hadaya na kawo kamar dabba matai wannan matai sun yi da raƙumi amma karamar dabba ma tana yi amma raƙun shi ne wannan hata malikiya masu masala ganin saɓani a kan alayyawar ne hilada suna kawo rago tukon magana a yi ƙasar ya zo raƙun shi ne makarshe a malikiya a tartibikin to masu masu zan hadaya ne sun yarda cewa raƙun shi ne saɓanin a kan an alayyar ne amma a hadaya wani kowa san cewa raƙun shi hilada ko da karamar dabba tana yi sai ta wadanda wata inganta zuwa gare shi shi ta hadisi makato na kenan tabi'i da shi ba sahabi bane ba ba makufi bane ba wa haddathani an malik an abi ja'far al-qari أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي أحد بدنتين إحداهما بقتية نعم كما يسوك مسألة na yake cewa shi nan na yake cewa abu ja'afar abdullahi bin ayyash sahabi abu rabi'a shi ya zo da hadaya tara taguwa biyu idan ma ba ku tsaye daya mai tozo biyu ce albukuta ta raƙon mai tozo biyu munan wani albin yake a hausa raƙon wani na hausa akwai zaɓen masu tozo biyu manya ne a malam na raƙon manya ne tozo tozo biyu da su a nan aka kusa nan a nan aka ana samun sa nan an samun sa kayan larabawa wanda ya da wani ƙwarar ba a tele ko gaji a hoto dai gurin shi kurin albukuta raƙon ma na mai tozo biyu aha to shine gidan al-qutai ma'ana kenan tagol ko ce ba na mai tozo biyu ma'ana na kuma mai tozo biyu ne matara kin mai tozo biyu da kun da kan babban ne da babban da kuma shi ma ya taba zo wannan sahabin da ya tabbata ya zo da wannan layya ta daya a cikin guda biyu to kutiya ce وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينهر معها فإن لم يوجد له محرم ومن على أمه حتى ينهر معها نعم abin da yake kawo Abdullah ibn Umar kan ya kula Abdullah ibn Umar yana cewa kamar hukunci ne yake badawa yana cewa idza nutujatil naqa idan taguwa ta hadaya ta aihu a hanya an kama hanya bai ciki ce ta aihu فليحمل ولدها حتى ينهر ما يعطوك wannan dana ta ayanka kiran da ta yabinta tare da gidanta ba da basu sai ayanka wannan da tare da ita fa in lam yujad lahu ma'mal an ba ta abin za dauko shi daban ba fa min alawi ya dora mawai a dora shi kan wuri a zo da shi a zo da hatta yunhar ma'a ayanka a su shi tare da mutar shi kirba tare aka shuke su ba a rafi wanda kama burda ne tun tare aka ɗauko su a ce za a raba wani ajiye shi a garke a yi kiwon shi tun da ya zama hajjar korota to duka ke sun zama hadaye ma'ana maka ke nan akwai da duk shi maka bayani shi ma hadaye ce gaba ɗaya ba a raba shi da oshi tare su din da ya zama biyu amma dai wannan tsayin bai zama riba kurin ya zama shi hadaye ce حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنة فاركبها ركوبا غير فاتح وإذا اضطررت إلى لبنها فشرب بعد ما يروى بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها نعم عروة بن زبير يا أشكي شو ما التابعين عروة بن زبير قال هشام بن أشكي بلا بالي شي عروة shi ma iya hukumcin cewa zarturin ta labatar da an ka bukaci hawa dabba ka kan hadaya farka ba kawo ta ba da yin kuma kawo amma ce rukuban gairu fata kaka mata hawan da za ka wahaltar da ita magana ta ma kaka mata hawan idan ta kawo bukata maka mata hawan da za ta zo a gaji kaka mata hawa ba mai gajiyarwa ba wajen turinta ila labaniya haka tana da nono ba abin da ya bukaci nonanta shi ma fasharif ba da maruwa fasilwa amma ka sha nonan kakka sha sai bayan ɗanta ya sha kushi tana da ɗa kakar gaisha ka sha bayan ɗan ya sha ya bari kai babu da ka sha sauran kuma fa'iza na harta in za ka soke ta fanhar fasilar ma'a ka soke ta tare da ta karamusu magana kenan ba raba ta ɗanta wannan shi ne kenan ababen da ake hadiya da su sai al'amur fil hadiya fi nusa yaya za a ma hadiya lokacin da ake koro ta wajen yankawa ya za a mata an wani hadaya ce ta ɗoko da kusa daga madina koron wani zaɓin na dama ta koro dabbobi yaya za a yi da wannan hadaya lokacin zawa da ita مكة حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بدرع اليسر يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد ومتوجه إلى قبلة يقلده بنعليه ويشعره من الشك الأيسر abinda da yake magana abinda yake ba da labari cewa abdullahi bin umar kanu idan ahada hadin madina in ya ɗauko hadaya daga madina falladahu wa ash'arahu bil hudafa yana wa wannan hadaya me aka ce fallidu mana alƙala da aka mata ta ta abin aikin ta abin ya ka ce rataya mata takalmi na kira ta kai ba su mutu igiya ko na ya kunna daga an zo nan taguwa ko da kuma takalmi a jikinta a ɗarmi a wuyarta to kowa bace a ta yi kowa san wannan taguwa ce ta hadaya ko ɓarawa bai kama ta kuma ko ne ganta zai iya kora ma ita zuwa wajen da aka ce a kai ta daga an ganta ba bai taba ta zuwa lalla ko ɓarawa bai taba abin hadaya bai taba abin hadaya ko ɓarawa ne a sama an zaɓin ya lalace zuwa su da ɗaya ba da tankara ko ɓarawo ko ɓarawo zai tankara dabba ta hadaya ko ɓarawo to kenan alama ce ta hadaya an haka sa wata wannan an kawo tsakila da ya kara ta mata takalmi za a rakwalli a cikin wata igiya a cikin yanka ya ce iya ta mata wannan ya mata tsakila da ke wannan wa sha'aru mai sha'ar ke wannan sha'ar bangaren hagu bangaren guda sai a tsada kiyar alama ta kenan ko da ba wani ilana ke ko da ta yadda shi wani alama ce ta dabba ce ta hadaya sai a yanka ɓangaren to sai ki ga masu a nan a ina yake yin ake yin wannan a sa mata wannan a rata da wannan takalmin a mata wannan yankan shi a nan zurfi da ya faru ke a zurfi da ya faru ke duk da ya tabbata aisha ta ce aisha ta gida ba ta wa ta tuka wannan sana a madina ta tuka mishi an sa amma da shi anan anan zulu duka wata tsarin yake yin kira da kashi ya zama ta wansu yace kenan yace yuqallidu qabla an yushhirahu iya fara same kenan wannan takalmin ya rataya mishi kafin ya yanka bangaren nashi wa zalika fi makan wannan a wuri guda yake ya sa mata abin rataya naka ya tsaka tsaka bangaren abincin duka a wuri guda yake yi kuma lokacin da yake sa mata wannan igiyar ko wani takalmin ko wani yanka iya sejin da tana kallon kibla kamar za a yanka kibla tana kallon kibla kenan yana kallon kibla kamar za a yanka iya kallon kibla yuqallidu bin alayn iya sa takalmi guda biyu wa shi'iruhu min shikin atar iya yanka bangaren hagu kenan bangaren jami'in wuyan bangaren hagu mana kuma ne yake tsagawa kuma ka ce tsakiyar duk wani ake ake gusta da kuma ya tsaga ya yanka bangar hagu sun mai saƙon ma'ahu shi kenan kuma sai a kora a kama hanya tare da shi hatta yi kuma bi ma'an nasu bi arfa kuma da wannan dabba zai ta yi halin arfa da ya ta yi halin arfa sun mai dafa bi ma'ahu a je arfa a yi tsayawa arfa kuma a dawo tare da mutane iyakan zai tare da wannan dabba ta shi ta hadaya iza dafa uke da suka kado daga arfa za a kado da shi fa iza qadima mina in ya zo mina hada ma sai an zo maka adam da asaba kenan an zo maka aka tsaya tsaya kuma za a hau dabbobin su za a hau a tayi a huce mutu dafa ka aje mina daga mina kare kwana kula mashi gari a tayi arfa daga arfa in an dawo daga arfa shine ce su mu yadda fa'u bi ma'ahu zai kado daga arfa tare da wannan dabba tashi iza dafa'u ɗin mutane sun mutu daga arfa fa'iza ƙajin fa'iza ƙasƙarin mina idan ya zo mina a gadatar nahar kenan sahiya don ai an mutu daga arfa za a kwana a musdalifa an an kawo garin allah na wayewa sai a nuhu mina kenan da sahi shi ne ce kenan idan suka zo mina sahiyar sallallayya naharahu qabla an yahal aw aw yuqassir in daga sun zo mina dan jiwa ake fara yi haka yi jiwa kahin aski yake so ki dafa wannan shike ta kare dan bayan jiwa kai a soke dabba in ya so kuma sai aski ita ke yana soke dabba shi kahin ya yi aski aw yuqassir ko ko sai sai sai ko aski dai shi dai yana fara soke dabbar kahin aski ko sai sai وكان هو ينحر هديه بيده شي عبد بن عمر yana soke hadaye shi da hannun shi da nan sana salama ku diba ina kuma manzana rikin da zo haji da zaɓin ɗari hadiya da ƙudu ɗari hadiya da su ɗari ya zo a dai kawo su daga yamma aka zo a gama da ƙudu ɗari abin da kawai a jere a nan sana salama sun hadiya da su da hannun shi yadda suke 63 iya sokewa iya sokewa sai 63 shi kaɗai sai sai suna alisa alisa sauran sai suna alisa sauran alisa sauran 37 da hannun shi 63 da zama ka samu hali cikin laraba na garda ya je ya sai akwai dari don koyi an suna dari da kan hawa maka ya karabo daya kada hawa ma da tukutuku a yan karabo wani mace azumi zai wallahi na faka wa haka kuma ɗaya ya kaɗi za ka sani wani ma zai sayar kai sai da sai sayar ko dubu zai sayar mutanen mutanen nan na dubai za ba su yana dubu zai sayar araba mutane kawai shi ne sauran ɗalibai yan tuwa-tuwa sai su ɗauko sakata suna sai da mutane kuma shi asalin mai ta kyauta ya bada sadaka to ya yadda ke ta wanda a raba mutane musaki ne a raba musu su kuma suka sai da hadaya akwai wasu zarbayin cuwa-cuwa to kenan zama kuma sun masu hali suna yi kenan su labar umar wa kahu kanan goyon har hadiyar mai yadda iya su yake hadiyar shi da hannun shi da sufu hunan kiyamun wajen nuna alakibila yana jera yana hadari a tsaye kenan a tsaye yake so yake ta kuma tana kallon alƙibla kina sunna kenan a tsaye kuma suna kallon alƙibla su mu ya akun wa yut'im shi ya ci hada yake kuma ya ba wani shi ma ci wannan shi ne kenan abinda ya karantar da kai yanda ake ma hadaya kenan za a kawo ta a fuskanci alƙibla kuma a soke ta a tsaye tana kallon ƙibla سي وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر نسوا كامك حتى لو كتندا زي ون شعار شعار كندا كي ما تبا يناين كن انزل انزل لك تا سوكي هذا يشي لو كتندا يكي سامي ون لك تا علامة تا تا تهرمي هي بسم الله بسم الله والله أكبر kama kama yanka yanka ne aka kiri shi kama tsaga da aka yaya da ke jini zuwa gurin kire na bismillah Allah akbar a lokacin shi arkin wannan wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar kana yaqul al hadu ma kulli da ushir wa yuqibu bihi abd arfa yace hadaya cikakkal hadaya hadaya da aka mata ikilada aka saba to aka rataya mata wannan abun kuma aka yanka mata wannan bangaren abunkin kuma aka je hilin arfa da ita duwannan adani a yanzu bai yi wa makasarka na madagade ya daganta kolo a can amina a gidan sai da wajen mayanka ba magana da ganta kolon wanzu wannan duk a dada ya kolon ya wakana amma yanzu gaskiya kolon daidai labari wa haddasani a malik annafi anna abdullahi bin umar kana yujaddidu budanahu alqabatiyya wal anmat wal hulal ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها ننكما بدن التاشي تاغو التاشي تهدايا كورا قوم إيا للبيشي القباتي كمان كمان توهاتي القبتي mata kira da mutane kibdawa suke sakata ke wata tuwa ce wani yaji ne wanda mutanen yake ta mutanen masa suke suke yin shi wal anamad annamad ita ma kama tisi ne amma da ake da sufi kama a cikin wasu tuhohi ne nau'in kaya ne yake lodi a ɗora ma kasuwa sama kuma a aikata zuwa ga ka'aba don a sama kana iya aiko sutura ta ka'aba a takaice kurin ana kama dama ka'aba can dama yana mata riga ana mata riga duk da abin da gaba ne ya zama to kwarai abin ba kwa ba zai iya hewan da wani amma sani gurin tuwa ce ana kama ana gudun mokka ba za a kama ka'aba a mata riga mata sutura sai wannan abu musul asha a lokacin da ya ga gidan ya zo gidan abu musul asha a gidan filaban umar ya ga an sa an kewaye an yi wani kashimir an yi kashimir an sa ɗaki an keshe shi to da shuka mai da ɗakin ku ka'aba ka'aba ce ake ake lalbewa kenan ya kawo mai da ɗakin ku ka'aba sai ka kasar da harkar mata ce wallahi ka san mata ce a kace idan mata suka da irin mutu kuma zaura to Allah bar shiga ce Abu Musa sai bai shiga daki gaba daya ya koma da cikin wajen ba kenan sai da mun kaba abin sadan ne kaba da mana sa mata kenan riga a zagaye ta kuma kira babu lahi a ɗora ma dabba ta daya wannan kayan ta kai kira mata lodin kayan ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته